عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaba da gabatar muku da karatun littafin Ashifa tare da Sheikh Ibrahim Gazali ke gabatar da karatun wanda kamfanin Getado Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku. Sunana Lawali Ibrahim Babangida da zan jagoranci gabatar da shirin nake cewa akramuka Allahu bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين za mu shiga karatun muna a cikin hadari sabbin Mustafa sallallahu alaihi wasallama muna cikin magana ne akan kalmomi da Allah ya yi amfani da su tsakaninsa da annabinmu da kuma kalmomin da ya yi amfani da su tsakaninsa da annabawa wanda kalmomin abin da suke nufi girmamawa ne wani wanda bai sani ba kuma ya zo zai ji kaman kaman kaman rage daraja ne to saboda haka shine mai littafi kisa nuna al'ummar musulmi cewa kada mutum ya amfani da wannan kalmomi saboda ya rage daraja na annabawa ko na wani annabi balle na annabi sallallahu alaihi wasallam zai kai mutum ga halaka domin ya dogara da wannan wayannan kalmomi to in ba sa aka yi ba zai kai kansa zuwa ga halattawa annabawa abinda bai halatta gare su ba ko kuma rage daraja na annabawa to ya ka rage daraja annabawa kuma fa to karshen ta ba sa aka bari da ne Allah ya kiyaye to shine ya faɗi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalmomin da Allah ya amfani da su tsakaninsa da annabi wanda a za a haƙiƙanin fassara su ga ulama'u tafsiri malaman tafsiri na salafu salihu sun fassara waɗannan kalmomi akan girmamawa Allah ya wa annabi to wanda bai sani ba kuma zai ga kamar rage daraja ne to wannan na annabi kenan sannan sai ya kawo na annabawa shine sai ya ce wa qasam min qisasin ghairihi min al-anbiya'i da kissar da Allah ya kissanta wasu a cikin annabawa ka kaulihi kamar faɗin Allah da ya ce wa afa adamu rabbahu fangawa afa afa adamu rabbahu fangawa kaga wannan kalmar a zahirinta annabi adam ya saba wa ubangijinsa ya bata to kaga wannan ai musulmi bai isa ya faɗa wa annabi adam wannan ba to a wata kalma ce tsakanin Allah da annabi adam kuma a tsakanin su shi Allah fa ya girmama annabi adam din ne shi yasa ma ya kawo shi sun maita bahu rabbuhu da Allah ya girmama shi a wannan kalma sai ya ce to sai na zaɓe shi kuma to kaga in dai da laifi ya yi ba za a zaɓe shi ba to shi ne wa ƙaulihi da farin Allah da ya ce a wata aya faɗan ma a tahuma salihan ja'ala lahu shirkan fi ma a tahuma ko ja'ala lahu shuraka a kamar yadda girawoyi suka bambanta fi ma a tahuma ya ce annabi adam da matarsa da Allah ya ba su ɗa nagari sai suka suka yi shirka annabi adam baya shirka annabin Allah ne Hawwa ba ta shirka uwar mu'mina ce na duniya gaba daya hadda annabawan ma saboda haka kaga ba magana shirka a cikin lamarin su to kaga sai wannan kalmar ita ma wani abu ake nufi ba ba zahirin kalmar bane saboda haka waɗannan ayoyi haramun ne mutum ya aiwatar da su akan zahirin su in ya aiwatar da su akan zahirin su za su kai shi ga wani matsayin da ba zai iya shi da kansa ba to shine wa qawlihi anhu da faɗin Allah dai ga annabi Adam yace rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana warhamna nakuna minal khasirin kaga zahirin ayar ubangiji mu mun zalunci kanmu idan baka yafe wannan ba za mu zama tababbu annabin Allah ne zai tabe ba zai yi ba a'a kalmomi ne wanda wanda bai san kalmomin da Allah yake amfani da su tsakaninsa da annabawa ba in ka zo kalmar dama ka'idar musulunci da ka'idar shari'a in ka zo irin waɗannan kalmomi in ka karanta in ka san ba za ka iya fassara fassara mai kyau ba to in ka karanta wuce ka ka fassara tafi ka fassara na wanda wanda yake bi ka huta wa qawlihi an yunusa da fadin Allah da ya fara wa annabi Yunus yace subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi Yunus yace zarki ta bar gare ka a zahirin kalmar kenan inni kuntu minaz zalimin ni ina cikin azzalumai yanzu annabin Allah ne zai zama azzalumi har ya zama cikin azzalumai kaga wannan ma ba haka ake nufi ba a'a wani abu ne wanda annabi Yunus ya yi amfani da shi tsakaninsa da Allah kalma ce wanda shi Allah shi ya san abin da aka gaya masa annabi Yunus kuma ya san abin da ya faɗa to saboda haka in mutum zai iya fassara ta yadda malaman suna suka fassara ya fassara in ba zai iya ba ya wuce ta kare fassara ta amma zakarawa min qissati dauda wa qawlihi da kuma abin da Allah ya ambata a cikin kisar annabi dauda da fadin Allah da yake a cikin lamarin kisar annabi dauda yace wa zanna daudu annama fatanna wa fastaghfara rabbahu wa qarara wa qarara raki'an wa anaba ila qawlihi ma'abid ma'ana fa ghafarna lahu zalika wa inda lahu wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'abid to kaga wannan annabi dauda to da Allah yace fa ghafarna lahu zalika har sai muka yafe masa to kaga nan idan mutum yake zai fassara ayar yadda take Allah ya fitini annabi Dawuda to kaga ba ga shi ake nufi ba Allah ba zai fitini annabi ba to saboda haka nan ma mutum ya kamata ya nemi su waye suka fassara wannan fassara daga fassarorin sahabbai fassarorin tabi'una tabi'u tabi'in ma'ana da fassarorin salafus salihu wanda suka gabata mutanen kirki sai mutum ya tafi akan fassarar in bai samu ba kawai iya zo kan ayar ya haƙura da ita kar ya kawo yadda ya ga zahirin ta zai fasara akan zahiri sai sai ya kai shi ga matsala wa qawlihi da fadin Allah da yake wa lagar hammad bihi wa hamma biha akan magana annabi annabi Yusuf kenan Allah ya ce ita ita Zulaika ta nufi mana ta himmantu da annabi Yusuf shi ma annabi Yusuf ya nufe ta annabi annabin Allah ne za ce ya zama mazinaci kaga wannan bala'i ne to saboda ka irin wayannan kalmomi kwata dukan su to kada mutum ya tsaya ya saurari me bayin Allah suka faɗa akai kuma kasamin qissati ma ikwanihi da kuma qissar da Allah ya kissanta tare da qissar da yan uwan annabi Yusuf din wa qawli to duka da irin wayannan su ne wanda ake so musulmi ya nesanta kansa ga laifata ga yin lai ko kuma tsora laifi ga annabawa ko min dangantarsa kar ya samu shi din matsala annabawa ba su da matsala Allah ya riga ya kiyaye su masu mai ne Allah yana son su ya ce ya zabe su wa duk inda Allah ya kawo annabawa tilkar rusulu annabawa manzanni na ne faddana ba da wala balin wa rusulan karkasa sunahum alayka wa rusulan na khususum alayka akwai annabawa da nayi maka lissafu akwai annabawa da ban maka lissafu da sauran irin wayannan duk inda suke zaka ji Allah ya girma su har daga ƙarshen ma Allah ya ce wa salamun alal mursalin duk annabawa duk manzannin Allah salamun ne tsakanin su da Allah to kaga idan mutum ya shiga da kansa ya shiga wata fassara to shikenan shi ne zai samu matsala annabawa ba sa samu matsala to shine irin wannan wa qawlihi an Musa da fadin da Allah ya faɗa game da annabi Musa yace fa kazahu Musa faƙada alaihi ƙara haza min amari shaidani annabi musa ya amari wannan mutumin sai mutumin ya mutu sai annabi musa ya ce wannan aikin shaidan ne to shaidan ne zai shiga ya yi aiki a cikin aikin annabin allah bai isa ba shaidan bai da ba a sallada shaidan akan annabawa ba saboda haka shaidan bai isa yi wa annabin allah matsala a cikin lamarinsa ba wa qawli nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu da kuma fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in sa ko kuma cikin addu'ar sa yace ya Allah ka gafar zahirin addu'ar kenan Allah ka gafarta mini abin da na gabatar in an ce abin da na gabatar kuma a yafe shi kaga laifi kenan da abin da na jinkirta da abin da na boye da abin da na bayyana to ba zahirin sa ake nufi ba a'a akwai wani abu annabin ne ya faɗi wasu kalmomi na girmama Allah a cikin addu'arsa kalmomi ne a mazala ya amfani da su ya girmama Allah shi Allah ya san abin da annabin ya gaya masa saboda haka wannan ba wai ana neman gafarar zunubi ba ne a'a to sai a nemi menene fassarar da bayin Allah suka yi a kai me suka ce game da wannan me ake nufi da wannan kalmar a'a ko yana roƙon Allah ya ƙara masa wani matsayi ne ko kusanci tsakaninsa da Allah ko a da sauransu dai to mutum ya samu dai wata fassara wanda za a dogara da ita na salahu na salahu salihu na bayin Allah na gari magabata ahlus sunna wa nahwi da makamancin sa min aliyati sallallahu alaihi wasallam daga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam wa zikri al-anbiya fi mawqifi dhunubihim fi hadisi shafa'ati da kuma hadisin nan na ceto wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa idan aka je musu kowa zai faɗi zunubin da ya aikata annaba ba sa yin zunubi to saboda haka irin waɗannan a cikin hadisin ceto za a je wajen annabi adama zai faɗi wani abu a je wajen annabi ibrahim ya faɗi annabi nuhu ya faɗi wani abu annabi ibrahim ya faɗi wani abu annabi musa annabi isa kafin a dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kar ya yi ceto to waɗannan abubuwan da suka faɗa kada mutum ya fassara shi akan yadda ya ganshi cewa annabawan sun ce suna da laifi tsakaninsu da Allah in annabawa in annabawa suna da laifi tsakaninsu da Allah to ba musulmi kenan in dai annabawa Allah suna da laifin da Allah zai iya kama su da shi to shikenan sauran musulmi ko ba musulmi bane domin musulmi sauran musulmi abinda suka aikata shi kam in dai Allah zai kama annabi to sauran musulmi fa shi kam bai da madafa ma kwata kwata shi kam ba kwata kwata ba zai ma daunan ma ya samu shetan shetan wajen Allah ba to shine to shine fi hadisi shafa'ati to saboda ka duka irin wayannan ya kam ya kam mutum in ya zo kansu ya san goshi irin fassara zai musu wa qawlihi da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu la yubanu ala qalbi fa astaghfirullah da irin wannan kalmar la yubanu ala qalbi to kaga gairi wani abu ne to irin waɗannan kalmomi mutum ya ya saurara ya ji menene bayin Allah suka fassara a kansu shi kuma sai ya bi amma yake zai faɗi nasa ko zai bi zahirin abinda yadda lungan abun yake to zai sa kansa a cikin matsala wa fi hadisi abi hurairah da kuma hadisin abu hurairah yace inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fi fil yawmi akthar min 70 maratan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina ina tuba wa Allah ina istighfari ina tuba wa Allah a rana sama da sau 70 to duk inda aka kawo magana tuba ai akwai wani abu kenan to duk irin waɗannan mutum ya tsaya tukuna ya tantance mai bayan Allah suka faɗa sai sama a cikin hadisin a cikin wannan fasali shi mai littafi zai kawo mana maganganu da fassarorin bayin Allah akan wannan saboda kawo madogara wa qawlihi ta'ala da fadin Allah annuhin daga annabi nuhu Allah ya ce wa illa tanfirli wa tarhamni annabi nuhu ya ce wa Allah wa illa tanfirli wa tarhamni akun minal khasirin ya Allah idan baka yafe min ba in baka yi min rahama ba zan zama a cikin tababu annabin Allah kaman annabi nuhu a cikin cikin tababu kaga wannan ma ai wani abu ne wanda mutum dole sai ya kauce daga zahirin abin da ake nufi a ya san me ake nufi da wannan kalma wa karkana qala Allah lahu wa la tukhadimni fil ladina zalamu innahum mughraqun kuma annabi Nuhu ya kasance Allah ya ce masa kar ka yi mini maganan azzalumai su fa za su haraka ne a cikin ruwa to sai yace shi ma in ba ya fi masa zai zama cikin tabaku ha in ya zama cikin tabaku ya zama cikin azzaluman kenan ya zama cikin azalmai wa zai tsira in dai annabi nuhu laifinsa ya kai za a dulmayar da shi a cikin ruwa to sauran ba wanda za a sake yanka a duniya tunda sauran mabiyansa sun tsira ne a dalilinsa sai da aka ce shi din ba zai tsira ba wa zai tsira to da duniya ta shafe daga zamanin sa kenan to saboda ka irin waɗannan kalmomi mutum ya san menene zai yi faɗa a kansu وقال عن إبراهيم Allah ya faɗa game da Annabi Ibrahim yace wallazi amma an yanfira li khadi'ati yawm ad-din Annabi Ibrahim yace a zahirin wannan kalmar nan ma Annabi Ibrahim yace ina Allah nan shine nake kaunan ya yafe mini kurakurai na ko kuma laifuka na ranar tashin kiyama to idan Annabi Ibrahim yana da laifi to sauran mutane sukan ba ma magana laifi ba duk murtaddai ne kenan to irin waɗannan kalmomi ne wanda ba za a dogara da su ba kalmomi ne wanda dole sai an musu tawili wa qawlihi an Musa da fadin Allah tabaraka ta'ala ga annabi Musa yake tubtu ilaika ya Allah na tuba zuwa gare ka to ba za a bar kalmar akan yadda take ba akan na tuba din ba a'a dole a kawo tawili da za a fassara kalmar yadda za ta zauna ta zama daidai matsayin annabin Allah wa qawli da fadin Allah da yake wa karfaran na Sulaimana Allah ya ce na jarrabi Sulaimanu idan Allah ya fitini Sulaimanu annabin Allah to sauran mutane kan ya halaka su kenan to nan ma ba za a bar fassarar ba za a bar wannan kalmar akan fassarar ta ba akan ma'ananta na zahiri ko kuma na lunga a'a dole a nemi menene bayan Allah suka faɗa game da waɗannan kalmomi ila ma ashba hadhihi zawahira zuwa ga abin da yayi kama da waɗannan zahirorin ayoyi da hadisai yace to fa amma ihtijajuhum bi qawlihi li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika ta yanzu zai shiga cikin fasarori hujjar su da suke kafawa da faɗin Allah ya ce liyan fura da kallon mata kadar min zambi kuma mata kara bangare manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wannan aya fa haza wannan aya wannan gadi salafa fi mufassiruna masu tafsiri sun yi sabani da yawa akan wannan ne ake nufi da liyan fura da kallon mata kadar min zambi ka faqila wasu kace al muradu ma kana qabla nubuwati wa ba'daha wasu kace abinda ake nufi abin da ya kasance kafin a bawa annabi annabta sallallahu alaihi wasallam da ko bayan bawa annabi annabta ɗaya da aka cikin fasarori wakila domin dama mun ce in zai kawo fasara zai kawo fasarori masu rauni sannan ya kawo masu inganci to wakila suka ce a almuradu ma waqa laka min zambin wa ma lam yaqa alamahu annahu maghfurun lahu wasu suka ce duka wannan sun da dama yace zai kawo fasarori masu rauni da marasa rauni to kaga na raunin zai fara da su wasu kace abin da ake nufi abin da ya faru da kai na zunubi da abin da bai faru ba wanda Allah ya san shi to an gafarta an gafarta masa shi to kaga wannan duk fasarorin masu rauni kaga wannan fassara zahirin aya kenan wanda ake hana musulmi kar ya dogara da wannan fassara wakila wasu kace al-mutaqaddimu ma kana qabla an-nubuwati wal mutaakhiru isma suka badaha ko suka ce abin da ya gabata kafin annabta shine mata kaddama ne mata akara kuma abin da ya jinkirta Allah ya kiyaye ka bayan annabci hakawo Ahmadu Nasir shi kuma Ahmadu Nasir haka ya kai wannan fasara duk da nan fasarori ne wanda duka ba ba su ne wanda za a dogara da su ba kawai abin da ake son musulmi ya tafi a kai irin wannan kalmar idan Allah ya faɗa wa annabinsa kowane annabi har zuwa balle ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya faɗa masa irin wannan kalmomi ka sani kalmomi ne kai a zahiri a wajen ka kana gani kaman kaman laifi aka dangana masa a girmamawa aka yi masa an girmama shi ne da wannan kalma wakila wasu kashe almuradu ma kana an sahi wa gaflatin wa ta'wili wasu kashe abin da ake nufi abin da ya kasance na rafkanwa da gafla da kuma tawili haka wa dabari ba haka dabari shi kuma haka ito wa tsara hu kusayri shi kuma kusayri shi ma da ya zabi wannan fasara wa qila suka ce a ma ta kaddama ne abika da adama wa ma ta kara min zunubi ummatika wani kuma suka ce abinda ake nufi a nan abinda ya gabata na saukowan babanka annabi adam lokacin da Allah ya saukar da shi ya kawo shi duniya da kuma abin da ya ji mana Allah ya yafe duk abin da ya faru daga saukar da annabi Adam zuwa duniya abin da ya faru daga zamanin annabi Adam kenan ba saukarsa ba zamaninsa annabi Adam ba sai da ya zo duniya sannan ya fara zuri'a ba to daga faruwar zuri'ar annabi Adam abubuwan da suka aikata wanda suke musulmai musulmai musulmai a cikinsu har zuwa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne ma takaddama Allah ya yafe musu zunubin nasu wa mata akhara kuma min zunubi ummatika abinda ya jinkirta Allah ya yafi abinda zai zo baya bayan manzo Allah sallama ya zo kenan shi kuma Allah ya yafi zunuban al zunuban al'ummarka wanda za su yi anan anan anan gaba shi kuma samra kandiyu haka ya kai ta wannan fasara wa sulamiyu da sulamiyu an ne dai wanda suka rawa daga ina dai wa bi mislihi wallazi qablahu yata'awwalu qawluhu wa sawfa li dhanbika wal mu'minina wal mu'minati to irin wannan fassara da abin da ya gabace ta shine ake fassara fadin Allah ka nemi yafe wasan filizan bika inna wal mu'mina mu'minati to shi nan ma dai ma'anan zam wasan filizan bika din Allah ya yafe zunuban mutanen da suka gabata har zuwa zuwan ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe zunuban al'ummarka da za su zo daga kanka daga zamaninka har zuwa ƙarshen duniya Allah ya yafe to shine qala makiyun makiyu yace mukharabatu nabi sallallahu alaihi wasallam ha huna hiya mukharabatu li ummati saboda haka anan makiyu yace kai abinda ake nufi ma fa wannan ayar kwata kwata bata tafi annabi ba hmm Allah ya yafe wa al'ummar ka abinda suka gabatar kuma ya yafe wa al'ummar ka abinda za su jinkirtar abinda za su yi nan gaba to shine shi kuma fasarar da ya kawo kenan to kaga irin wannan fasara ita ce ya kamata al'ummar ko ko musulmi ya dogara da ita cewa da Allah ya ce liyan farlaka Allah wa taqaddam min zambi kamata kara al'ummarka ma'ana khidabar a da ita ga al'umma kai wanda ka zama al'ummar annabi Allah ya ce maka Allah ya yi wa annabi sa fatahi saboda kai da zaka iya yi wa Allah laifi ba annabi ba kai musulmi zaka yi wa Allah laifi Allah ya ce saboda fatahin da ya yi wa annabi kyautar da Allah ya bashi ya yafe maka kai musulmi an yafe maka zunubin ka da ka gabatar wanda kai da wanda za ka yi nan gaba duk an yafe maka albarka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wakila suka suka ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma umira an yaqula wa ma adri ma yaf'alu bi wa la bikum sirra bi dhalika al-kuffar fa anzala Allah ta'ala alayhi sura kallama ta qadama min zambi kama ta akhara al-ayata wasu kuma suka ce da Allah ya saukar da ayar wa ma adri ma yaqulu bi wa la bikum shi ita ma dai zahirinta annabi ya ce ni ban san abin da za a aikata da ni da ku ma'ana kamar bai san makomarsa ba ko kuma bai san tsakaninsa da kafirai yadda zai kasance ba to sai kafirai suka ji daɗi suka ce ai shi ma bai san abin da abin da za a yi masa ba to sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce to ai shi al'ummar sama ai ya fi musu duk abin da suka yi ba ba magana sa ake yi ba al'ummar sa ba Allah ya san musu duk abin da suka yi to shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa bi ma'alil mu'mina fil ayati al-ukhra ba'daha da kuma saboda makoman da Allah ya faɗa mu'minai abu aya da ta biyo baya wa yutimma ni'matahu alayka wa hadiyaka salamun sallam wa yasraka Allahu sallam sallati huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina Allah ya saukar da natsuwa a cikin zukatan mu'minai me yasa yin zadu imanin ma imanihim saboda imanin su ya karu sai Allah ya kawo natsuwa ya zuba wa mu'minai to kaga sai anan tunda har Allah ya ce ya nutsa ya kawo natsuwa ya sa mu'minai to sai abin da ake nufi kenan mu'minan su ne aka yafe musu zurri har aka nutsar da su aka ba su natsuwa ba قال ابن عباس هكا عبد الله بن عباس يفسر wannan aya ma'ana kai da zaka iya sabon Allah Allah ya yafe maka tunda ya yafe maka kai na kana cikin mu'minai to Allah ya baku natsuwa ma da ku mu'mina to shine kuma fil ayati annaka maghfurun laka ghayru mu'akhadhin bi dhanbi allau kana wasu ko suka ce abinda aya take nufi daddara da ma za ka yi zunubi ba za ka ba ka da shi ba ai yafe maka da ma zai kasance balle ma ba zai kasance ba قال بعضهم wasu kuma suka ce al-munkaratu ha huna tabri'atun min al-uyub to suka suka ce abinda ake nufi da yafewa anan a an kubutar da shi laifin ma baya yi liyar fira laka Allah mata kadan mun zuwa mata kara Allah ya ce duk abinda ya gabata da abinda ya jinkirta Allah ya ce na kubutar da kai ba za ma kai laifi a farko ba kai ba nan gaba ba za ka yi ba aka gaya wa annabi kenan sallallahu alaihi wasallam haka wasu suka fassara wannan aya cewa Allah ya ce masa kaifa kaifa yardajje ne a tsakanina da kai a farkon lamarinka da ƙarshen lamarinka duka kana cikin yarda shikenan ko amma to wannan wannan kenan ko amma qawlu farin Allah da yake wa rana an kawo jiraka Allah zai kada zaharaka faqila wasu ka ce ma salafa min zambika qabla nubuwati nan ma dai in ta fassara wacce take mai rauni kenan sai sa iya kawo fassara sai ka saurari fassarorin da zai yi na farko sai ka gane su waɗannan wanda ake haɗawan ne sai ka gane fassarori na ƙarshe wanda zai yi wanda kuma su kuma a kansu salafu salihu suke to wasu suka ce a cikin musulmai suka ce abin da ya gabata na laifinka kafin annabta wa huwa qawlu ibn zaid wal hasani shine abin da ibn zaid ya faɗa da wanda ake ce masa hasanu wa ma'ana qawli qatada shine ma'anar faɗin qatada duka da wasu malamai ne wakila wasu kuma suka ce ma'anahu annahu hufiza qabla nubuwati min hawa usima abinda ake nufi da wawa da an kalbi raka Allah zai da raka ma'anar wannan aya Allah an kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a bashi annabta kuma an kiyaye shi an kiyaye shi daga laifi kafin annabta an tsare shi kuma ma'ana kafin laifi ma an kiyaye shi kafin kafin annabta kai kafin ya zama annabi to Allah ya kiyaye shi ya kuma tsare shi ya zama ma'asumi saboda ka ba zai saba wa Allah ba walau la zalika la asqala zarahu ba don Allah ya kiyaye shi ba to da misali wani ne a kaddara wani ne wanda ba shi ba wani ne wanda zai iya yin laifi to kuma sai aka sai aka bashi ya yi laifin to da laifin ya zama nauyi a kan bayansa kamar yadda wata aya take cewa wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim in suka yi laifuka za a dora musu laifukan su akan bayansu to shine sai amma da yake annabi ne ake magana da shi sai aka ce a'a ai Allah ya kiyaye shi ba zai yi ma abin da zai za a dora masa ba babu laifin da da yake tsakaninsa da Allah ma'ana wankakke ne tsakaninsa da Allah kafin annabta da bayan annabta haka ma'ana wa samra qadiyu haka samra qadiyu haka to wa qila wasu kace al muradu bi zalika ma haqala zahara min aba'i risalati ta ballagaha wasu kace a abinda ake nufi ma ba wai maganar laifi bane ba laifi ma farfara ciki a'a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikinsa yana jin nauyi saboda nauye-nauyen manzanci da aka bashi in aka bashi manzancin da aka bashi to duk tunaninsa ya isar da wannan manzancin da aikan da Allah ya aike shi to kafin ya isar da wannan aikan yana jin nauyin abin da aka bashi sai ya isar in ya isar sai ya kamar ya sauke kaga nan ko ba maganar laifi bane a'a nan kam shari'a ce shari'ar da aka bashi da annabtar da aka bashi ya isar wa mutane to ita ce take yake jin nauyin abinda duk Allah ya bashi ya gaya masa ya isar wa mutane yana jin nauyi kafin ya isar wa mutane sai ya isar wa mutane sannan yake jin nauyin ya sauka a gare shi to shine haka mawardiyu shine abinda mawardi shi kuma ya kaito da sulami wa kila wasu kaje har na an kasi dala ayyamin jahiliyyati wasu kuma suka sha ba wai annabin ake nufi ba a'a zamanin jahiliyya an yi wasu abubuwa wanda ba daidai ba mutane sun yi zamanin jahiliya mutane sun yi laifuka sun yi wasu abubuwa Allah ce to laifukan da suka yi a zamanin jahiliya tunda a lokacin ba a kawo sabo ba to shi ma an yafe in dai mutum ya zo ya zama musulmi to shi kenan wancan abin da da ya yi a baya ba za a kalle shi ba an yafe shi shi kuma haka makiyu shi kuma ya kai to wakila su kuma suka ce shi'ala shugul sirrika wa hairatika wa lalabi shari'atika hatta shara'ana zalika laka haka manawo alƙusairiyu wasu kaskashe a nauyin shagaltuwan sirrinka kullum zuciyarka tana shagaltuwa tana cikin ɗimuwar cewa tana neman Allah ya gaya maka shari'ar da zaka gaya wa mutane to wannan nauyin na tunanin shari'a kana ta sauraro a saukar da wahayi a saukar da shari'a a saukar da umarni shine kake ta tunani to wannan tunanin shine ma'anar nauyi har Allah ya ce to sai na sauke maka wannan nauyi duk abin da kai tunani kawai maimakon yayi maka nauyi kafi yayi maka nauyi sai sai in kawo maka shari'a shikenan ka huta da wannan nauyi wanda za zai iya nauyaya maka ka ji nauyinsa to an ɗauke maka saboda haka abin da kai tunani kawai ya kamata a kawo kawai take sai Allah ya kawo shi in ya kawo shari'a shikenan ka gaya wa mutane sai ka ji ba komai haka shi kuma bushari ya ya hakaito ma'anar wannan liyan firarka Allah wa qila ma'ana wa khafna alayka ma hum milta bihibnina limastufista shi ko wasu kuma suka ce ma'anarsa mun sawwaƙe maka abin da aka ɗora maka na a cikin kiyayewa da muka kiyaye maka abin da muka kiyaye maka ne wa hufiza alayka kuma aka tsare shi a kanka to wannan nauyin abin da aka baka kiwonsa sa shine aka sauwaƙe maka ba za ka ji nauyin ba ta haka wasu kuma suka ce to shine duka dai fassarori ne alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عمل والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
Wani alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan karatu namu na yau. na karatun littafin ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa. Kamfanin Getadu Nigeria Limited ke ɗaukar nauyin kawo muku daga nan tashar yanci da cigaba Numa Progress Radio Gombe. Sunana Lawali Ibrahim Babangida. Mu haɗu gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu don jin mu ɗauke da cigaban shirin.
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب